أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا بيو قوة رمضان هجرة منزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقبك زوى مدينة شكرة تدبو إيد دريه أدى أربعين دقايا wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin mun fara karatun mu a jiya a farkon suratul araf a yau da izinin allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan aya ta biyu zuwa aya ta uku a cikin suratul araf muna fatan allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah subhanahu wa ta'ala ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ku bi abin da aka saukar muku daga Ubangijinku, nan ilaikum ba ana nufin ku da kanku aka saukar ma ba, a'a ta hanyar annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Min rabbikum wannan yana nuna mafsar alƙur'ani, cewa alƙur'ani daga wajen Allah yake, wa ya zo da shi daga wajen Allah Jibrilu. jibrilu kuma ya zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan ja'a bihi aminu sama'i ila aminil ard aminu sama shine jibril muta'in thumma amin aminul ard shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan fil baladil amin Allah ya kawo shi a ciki ya saukar da shi a gari wanda yake amintacce to sahabban nan kuma waɗanda suka karɓo alƙur'ani nan daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum dan haka sanadin alƙur'ani sanadi ne ingantacce baya buƙatar wata shakka ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi waɗansu masoya ko waliyai ko majibinta lamari waɗanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kalima ta awliya wato jam'i ne na alwaliyu alwaliyu kuma fa'ilun ne malaman lugha suke cewa dukkan fa'ilun in ya zamanto sifa suna in ya zo ala wazni fa'il amma sai ya kasance wato sifa ne in an ce sifa bai zamanto suna ba kamar alam ko abin da ya kama da haka suka ce to jam'in shi yana zuwa akan fu'ala'u an gane ko sa'id sai mu ce su'ada'u sa'id in ba suna bane muna nufin sifa ta mutanen da adda arziki wa amman ladina su'idu an gane ko wannan shine ka'idarsa fu'ala'u ko kuma can wani lokaci zai zuwa akan fi'alun an gane ko alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun ay jam'i na shadid ghiladun kuma jam'i na ghaliz amma malaman lugha suka ce in ya zamanto mu'tallil akhir ko kuma ya zamanto mudha'af an gane ko yana da shadda ko kuma ya zamanto karshen shi harfin illa ne to zai kuma akan af'ila'u kamar yanzu wannan da muka gano waliyun sai a ce auliya'u shaqiyun sai a ce ashqiya'u taqiyun sai a ce asqiya'u domin ya zama tomi mudha'af ko kuma lokacin da aka same shi mu'tal lil akhir wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi waɗansu masoya majibin talamari kuma bayan wato Allah subhanahu wata'ala wannan aya a jiya mun yi bayanin cewa akwai manya-manyan mazhabobi guda biyu da suke kafa hujja a kanta guda mazhaba ce ta qur'aniyun waɗanda suka bijire ma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to muna tsakar bayani kansu lokaci muna halinsa da kuma zahiriya su ko ta hanyar kiyasi kinan za mu dora akan inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muka ce yan qur'aniyun mun yi bayanin aqida su mun yi bayanin yadda suke kallon mai kaba'ira a tafsirin da ya gabata mun yi bayanin yadda suke kallon azabar kabari da kuma ceto da kuma sallah to yau za mu yi bayani ne akan zakka a cikin tsarin su suna ganin cewa wato ita zakka sun yi sabani kaga su suna ganin alkur'ani shi yake hada waɗansu da anka tambaye su zakka ya ake yi suka ce kawai abin da kaga dama shi zaka ce shi saboda mi saboda ba su da wani dalili a cikin alkur'ani abin da za su bayar shi dai alkur'ani ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi wa fi amwalihim haqqun ma'lum an ce sananne amma sun bincika cikin alkur'ani babu kuma su makiyan sunna ne ba su son hadisi fassara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wani yace ai kullum ma ana fitar da zakka kawai zakka shine abin da ka gada maka hidda cikin dukiyar kaga wannan hayaniya ce ya za a yi abin ya zama hakan ga babu saboda suna gudun sunna wasu daga cikin su kuma suka ce a'a ana fitar da zakka amma ba su faɗi ko shekara a shekara su nawa ba kuma idan za a fitar da zakka shin ya ne za a yi a fitar da zakka sai wani ya ce goma za a fitar kaga yayi kusa ga irin yadda shari'a take bayanin cewa idan mutum ya noma ya fitar da ɗai bisa goma ko kuma abin nan abin da ya kaba da haka to sai suka dawo suka ce ai ɗai bisa goma za a fitar sai aka ce to ina dalili sai suka ce ai Allah ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn kina ya akwai mutum musulmi 20 wajen yaki farko za su rinjaye mutum abin nan 200 kenan kore mutum yana matsayin mutum goma to da ana zancen yaki kuma kana zancen zakka wannan duk abin da kai so ga wannan shine guje ma bijire ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma daga cikin akidodin su shine azumi shine ba sa bude baki sai dare ya shigo cikin duniya aka tambaye su menene dalilin ku sai suka ce ai Allah ce summa atimmu siyama ila al-layl a isar da azumi an gane ko a cika azumi har zuwa dare kenan al-layl dare bai abin gaba to me hujjar su kaga na farko sun jahilci larabcin da shi kanshi alkur'ani ya sauka da shi dan ita ila tana ɗaukar ma'ana ɗai ɗai ɗai alal aƙalla har guda tara to daga cikin su kai wacce ce daga cikin wannan tunda yana da kyau kafin ka fassara cikin taran nan ka tace muna ka nuna nan ga abin da take rufi tunda wani lokaci ila tana zakkuwa da ma'ana ta azzaman lokacin da wato alghaya azzamaniyya ina fata an fahimci ni inda za a kai yanzu kaga nan sun ma'atin musiyama ila laili ai ila waqtin laili dare kenan sannan tana iya zukkuwa alghayal makaniya subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa to sannan kuma ita ila tana iya zuwa da ma'ana ta ba'u wa idha khalau ila shayatinihim ay wa idha khalau bi shayatinihim fa hiya tufidu ma'ana alba' huna sannan wani lokaci tana nufin wato ila bi ma'ana at-tamlik mika abu zuwa ga wani at-tafwid wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri to ana abin da muke son mu tambayi dan qur'ani da sauran ma'anonin da take zuwa akan su shin nan wani take nufi daga ciki dai kenan na biyu in baka yarda da hadisi ba shi ita ila tana nuna an tashi daga wani wuri za a je wani wuri to sai malamai suka ce abin da za a hankalta ma abubuwa guda biyu yanzu alqur'ani ya ce mu wanke hannuwayenmu zuwa ga gwiwa hannu ila almarafiq to shin shi marfaq ko mirfaq shin shina daga ciki ko ko bai daga ciki ka gani sai malamai suka ce to abinda za mu yi mu gane abu in ya zamanto jinsi guda ne hannu tun daga nan har zuwa nan hannu ne kenan dan an sami rifaq ba a yi kuskure ba domin ita ila'in nan tana cikin jinsin abin da aka yi magana kan shi amma in ya zamanto abubuwa ne guda biyu to bai yiwa a tashi zuwa ga wani a tai zuwa ga wani sai an samu dalili da Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram ila al-masjid al-aqsa to mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bakin iyaka ya tsaya ba ya shiga cikin masallacin saboda dalilin da yasa ya shiga a wannan masallacin kina an samu karina anan to summa atimmu siyama ila al-layl a alqur'anin ta muke magana abubuwa guda biyu Allah ya halitta dare da yini tare suke juya ma juna bai yiwuwa dare yayi bayan ya kare wani abu ya shigo face rana ko yini zai shigo to yanzu anan muna da abubuwa guda biyu sakan na farko sai gwanda na farko wanda wato yini zai wuce shine sakan na farko wanda dare zai fara domin ba a samun wasu tsakankanin su kenan da rana ta faɗi yana nuna mi wannan ya nuna dare ya shigo domin mi domin babu wani abu tsakanin dare da yini shigo wasu wannan da ya wuce wannan zai zo kuma alqur'ani ma haka ya tabbatar tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة ما يمجونا سكي سكن نفر كو وانا نقاري وانا نشبوه kaga wanda ya nuna cewa ashe da rana ta faɗi ba sai duhu ya lullube duniya ba shikenan lokacin shan ruwa yayi wannan alqur'ani ne Allah ya ganar da mu daga cikin waɗannan akidodin nasu don mu fahimce su da kyau shine abin da ya shafi yan qur'aniyun a cikin aikin haji a cikin aikin haji duk abin da bai zo ba wajen alqur'ani ba sa yi shi an gane ko sai su ce ai haji bakin kawai aje ayi tawafi amma muna tambaye su tawafin nawa za a yi bakwai din da kake yi a ina ka samu tawafi ayi guda bakwai tunda ka ce shi jiwa shedan cikin hadisi yazo to shi ko tawafi bakwai a ina ka samu ko ko guda ya isa shi yasa dan su ce a'a aje kawai da an yi guda an yi tawafi magana ta rike ta kare sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma ba a san ko yaya za su yi shi ba saboda mi saboda duk abin da kai su ga wannan gudbijire mu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa da aka tambaye su alhajju ashurun ma'lumat shi hajji watanni na sanannu sai muka ce to cikin qur'ani a kawo muna inda aka nuhin ashurun ma'lumat tunda ashur an faɗi watanni ne da wanne da wanne da wanne dole sai su gudu su ce a'a sun zamanin annabawa ana haji ko ko larabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna haji ko wani soki burusu dai gashi nan Allah ya kyauta to sannan kuma daga cikin abin da zaka gane aqidodin waɗannan mutanen da malaman su shine at-ta'addud in an zo zancen ƙara aure wasu daga cikin su suka ce mata za a yi hudu kawai a tsaya wasu suka ce a'a mata goma sha takwas za a yi domin Allah ya ce masna bibbiyu bibbiyu kenan hudu wa thulatha da uku uku shida kenan shida ga hudu goma sannan suka ce wa ruba'a da hudu hudu kaji sha takwas yasa suka ce su a wajen su mata goma sha takwas za a yi wasu kuma daga cikin suka ce a'a hudu za a yi wasu ma daga cikin yan qur'ani suka ce kai wannan 18 din ba duk zance ne mace ko 150 kake so zaka iya yi ai fanki hu ma tsaba lakum Allah ce wannan ma sunanta mudalaku mudalaku ta baka da baka aure duk matan da kake so shi yasa kaji a Najeriya akwai mutum yana da mace 130 da wani abu ko abin da ya kama da haka da haka duk wannan tafsiran da suke yi abu ne wanda ana gudun ilimin gaskiya an ki tsaya ai karatu na gari an ki tsayawa a bi dokokin ilimi ana son a zamanto an zamanto malamai daga ga wannan ba zai taba yiwuwa ba ko da an yi wuta kwanaki biyu abin karewa zai yi ba za a kai labari ba amma in sun kace masana bibbiyu kaga sun kara amma can wajen salloli ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masana wasu lasar ba can sai sun ce masana sallar asubahin to ai in kace bibbiyu sallar asubahin ba raka hudu bace raka biyu ce kaga saboda wasa da hankalin mutane nan ce su maka bibbiyu can kuma sai su ce ma biyu da uku da hudu abin ya zan wasa da hankali daga cikin akidodinsu waɗannan mutane shine almiras wajen gado duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce nahnu ashar al-anbiya na nuras wannan kuma hadisi ne ingantacce da dama daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su rawaito wannan hadisi kaga Umar ibn al-Khattab da Uthman ibn Affan da Sa'ad da Talha an gane ko da Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Auf da Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam da Abu Huraira amma duk da haka sai su zo su ce a ai zance a ce ba a gadon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba gaskiya bane da su da yan shi'a duka sai su bage wajen ayoyin da suke su bage wajen ayoyin da ke cewa wai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud shi Sulaimanu ya gadi annabi Dawud shine hujjar su da kuma yarisuni wa yarisu min ali yaqub wajen zakariya ko yarisni da sukun akan qira'ata wato abin nan Abu Amr ibn al-Ala da kuma qira'ata Imam al-Kisai sun karanta da sukun jazma jawabul amri ne can kuma sai ya zamanto abin nan ne ibtida ne to abin da muke son mu ce anan wa warisa Sulaimanu Dawud da yarisu ni wa yarisu min ali yaqub yan shi'a sun yi ƙarya sun ce ai shi Abubakar radiyallahu anhu shi kadai ruwaito wannan hadisi na cewa wato abin nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba a gadon sa kina suna nufin ya taimaka ma yarsa tunda tana gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan baka sani ba sai ka rikice saboda baka san waɗannan mutanen ba da Allah ce wa warisa Sulaimanu Dawud menene ya gada ya gadi annabta koko ya gadi hukunci koko ya gadi dukiya in dai zancen dukiya ne wanda wani zance ne domin shi yarisuni wa yarisu min ali yaquba ali yaquba da za a gadon su kuɗi za sun ka bar mu shi dan zakariya ya gada wannan ba gaskiya bane dan haka wannan hadisin ingantacce ne kuma zancen matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zauna a cikin gidansu ba a fidda su ba wannan gidaje ne waɗanda da yardar wato abin nan ba gado bane an ka bane tunda ba wurin gado bane su lokacin da suna dare sun zama na gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a matsayin sun gadi gidajen ba kuma konan duniya akwai mutanen da suke baka gida ka zauna ba wai matsayin naka bane kuma in ka mutu ka tafi shikenan amma ina saboda suna son su kafirta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ko wadannan saboda ba su yarda da hadisi ba sai su ce a'a ai kafiri ma yana gadon musulmi yusikum Allahu fi auladikum auladikum an kace dan haka a ce la yarsul muslimul kafir wal kafirul muslim wannan duk ba gaskiya bane kawai ko kafiri ne yana gadon musulmi musulmi yana gadon kafiri zaka ba da amsa da tashi alkiyama sai yadda zaka yi ka gane waɗannan mutane yan qur'aniyun shine wajen al-hudud an ce al-hudud shine wato duk wani haddi wanda an kace na zina ko kaza sai su mayar da shi bakin abin da ya zo cikin alkur'ani duk abin da sunna za ta bayani ba su yarda da shi ba shi yasa kan sai su ce maka hannu da an kace wasariq wasariqatu faqtabu aydihuma su ce a yanke har zuwa nan har zuwa nan da za a yankewa shi ne al'aidi nan duk abubuwa ne waɗanda suka saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah dai ya ganar da mu kuma Allah ya shiryar da mu to wannan mun dan yi bayani ne takaice akan yan qur'aniyun saboda duniyar da muke ciki yanzu waɗannan mutanen suna cin karen su babu babbaka ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku sai mazhabul zahiriya su ma anan suka ce ai kiyasi babu shi a cikin addinin musulunci wata mazhaba ce daga cikin mazahibul fiqhiyya duk da yake ba mazhaba ce ta fiqhu ba ikhtiyari ne na wani manhaji a cikin fiqhu kamar yadda malamai suka faɗa na Dawuda bin Ali al-Zahiri shine an ka danganta ba wannan aqida ta al-Zahiriyya al-Baghdadi al-Asfahani wanda an haife shi hijira tana da shekara 200 ko hijira tana da shekara 201 ya mutu hijira tana da 270 wannan mutum shine muassis na wannan mazhaba amma da yawa sai su ce Ibn Hazm al-Andalusi shine asalin wannan mazhaba a'a shi Ibn Hazm shine wanda ya shahara a cikin wannan mazhaba domin shi Ibn Hazm ya rubuta littafi al-Muhalla kuma abinda littattafan tarihi suke nunawa an haife shi hijira tana da shekara 348 ya mutu hijira tana da shekara 220 a Qurtuba al-Andalusi kenan kaga shi ko wajen shekara 200 kenan kaga Ibn Hazm ko da yazo akwai wannan mazhaba kuma da yazo ya sami wannan mazhaba shi iyaka ya faɗaɗa ta ne shi yasa yake da littafi al-muhalla bil asa to al-zahiriyya kinan suna da tasiri musamman a cikin fiqh za ga wani wanda ya tasirantu da su zai zo ya ce maka ai babu zakkar kuɗi ba ta zo ba babu zakkar kaza babu zakkar kaza saboda shi sun shi kai dole sai an zo an kawo lafazin kuɗi ko abin da ya kama da haka wannan takaitar da shari'a ne shi yasa abin da muke son mutane su fahimta shi kiyasi da ake zance shine ruhi na shari'ar addinin musulunci bayan alkur'ani mun tabbatar da ayoyi hadisi in ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma kiyasi sai ijma'i sannan kiyasi matukar babu kiyasi babu shari'a domin muna da shi adadin ayoyin mun san shi hadisan kuma ingantattu ana iya cimma iyaka adadin su to amma abin da zai faru a duniya kuma shi ko bai da iyaka to ya za ya samu ayoyin da za su dacewa da shi yanzu misali in wani zai ce maka shi whisky daga inda aka ce whisky haramta ba an haramta wuski wani nau'i ne na giya to kaga yanzu in babu kiyasi ya zaka ka bashi amsa dole sai kai kiyasin wannan cewa giya ta zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake kira al-khamr tana sawan maye shi yasa aka haramta ta kenan duk giyar da za a yi a duniya daga nan har tashin kiyama in dai abu zai sa maye to ya zama to matsayin haramun kaga ka huta Allah ya ganar da mu to wannan duk mutumin da ya karfi wajen lafazi sai ka iske ya wuce iyaka ya zama to bai yadda sai abin da lafazi ya kawo shi ko wanda ya abin nan zurfi a wajen ma'ana sai ya wuce ma'ana ma lafazin abin da ma nasi bai dauka ya dora mishi shi yasa ake so mutum ya zama to tsaka tsakiya Allah ya ganar da mu to wannan zahiriya an samu matsala shi yasa ibnu hazm al-andalusi hadda tinqahu da kansa yake ci yake yi yace alam ta'lamu anni zahiriyun wa inni ala ma bada hatta yaqumu dalilu yana alfahari ne da kansa an gane ko ni zahiriyun ne wasu suna jifa jifa ahli sunna a zamanin da ce ai zahiriya ne manhajus salafi manhajus zahiri ba gaskiya bane ko kuma Sheikh Nasir Din Al-Albani su ce ai dan zahiriya ne wannan ba gaskiya bane a abinda ake bukata mazhaba ce ko kuma manhaji ne sananne waɗanda suka zo da shi an san su kada ka zagi mutum kada ka ci mutunci mutum don saboda ba ku ra'ayin juna ka tsaya bakin matsayin ka kai bayani Allah subhanahu wataala ya datar da kai to shi da ibnu hazm ya faɗo ya faɗa ya ce shi zahiriyun ne akan mazhabata wato Dawud zahiri kuma al-muhalla bil asa ba na ba na Dawud zahiri bane na ibnu hazm ne ibnu nadim a cikin al-fihras ya kawo littattafan da Dawud Zahiri yayi ba mu sani ba yanzu ko akwai su ko ana samun su duka ko ko waɗansu sun bata Allah ya ganar da mu Ibn Hazm ya samu matsala da malaman zamanin sa saboda mutum ne wanda yana da wato tsulul lisan ma'ana harshen sa yana kai ga mutane akwai mutumin da ka taba shi ba za ka zauna lafiya ba to rikicin da aka yi aka ce ya samu matsala da malamai sai da suka sa aka kona littattafansa an gane ko to da aka kola littattafan nasa abin ya zama masa matsala sai bai tuttuka waɗanda tarihi ya rike su yake cewa fa in tuhriqul qirtasa la tuhriqul ladhi tadammanahu al qirtas bal huwa fi sadri fa in tuhriqul qirtasa in kun kone al qirtas shine takarda kenan walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin la tuhriqul ladhi tadammanahu al qirtas ba za ku iya kone abin da shi alƙirtasun ya kunsa ba takarda bal huwa fi sadri yana cikin zuciyata domin idan mutum ya karanta littafi ya fahimta zai haddace abin kenan magana ta kare ko an kone takardar ba a kone ilimin ba yasiru ma'i haisu istaqallat rika'ibi ilimi na yana tafiya tare da ni kenan ma tadammana hul qirtas yasiru ma'i yana tafiya tare da ni haisu istaqallat rika'ibi duk inda wato na aje kaya na ma'ana ko taguwa ta ta tsaya koko da aje kaya na na balaguru wa yanziru in anzil in ni sauka ilimi na zai sauka wa yudfanu fi qabri sannan za a turbuɗe ni da ilimi na a cikin kabari na da'uni min ihraq raqqin wa kaghadin ku kyale ni ku barni daga kuna ko konewa da aka yi mata kaduna shine raq fi raqin manshur wa kaghadin da kuma takarda wato wannan duka abin nan ne kalmomi ne na larabci yake cewa wa qulu bi ilmin kay ya'lamu nasu man yadri kamar ku faɗi magana ta ilimi don mutane su gane kai yaran nasu man yadri mutane su gane wane ne malami ba a gane malami wajen rigima ba a gane malami wajen riga ba a gane malami wajen mota ba a gane malami wajen kaza a'a wajen a bada dalili nan ne ake gane malami yana yiwa mutum ya zamanto talaka ne amma shi yana da karatu yana yiwa mutum ya zamanto malami ne amma kuma bai da karatu amma dai yana da hali wannan ba shine ilimi ba ilimi dole sai an zo an tattauna shi yasa rigima da barazana ba su yi sai an zo an tattauna an bada hujja to kaji ibnu hazm ya ce wa illa fa'udu fil makatibi bad'atan ku koma cikin maktaba farko inda ake neman ilimi ku je ku yi karatu ku yi bincike fa kam duna ma tabghuna lillahi min sitrin so da yawa ne ake samun kariya ga abin da kuke bukata kuna fatan na mutu inji ibnu hazm misali kuna fatan a kore ni kuna fatan a kashe ni kuna fatan kaza kuna fatan na haukace amma Allah ne yake bani kariya ba ku ba ko kuma kuna fatan a kama ni yake cewa kazakan nasara yuhriquna haka ne nasaru ko a kiristoci yuhriquna suna konewa ko suna konawa idza alat akuffuhum idan hannayensu suka samu iko shine suka daukaka alquran kenan idza alat akuffuhum yuhriquna alqurana shine maf'ulun bihi suna kore alqurani fi mudun sagri a garuruwa na tsaro a sagar asalin sa wushiriya inda ake yin tsaro to wannan masaba ta ibnu hazm da ta yi tasiri shi kan gidan wasu su dalibai sai zaman to kawai sun fahimci nassi guda ba su kalli nassoshi ba ba su kalli ka'idodin shari'a ba ba su fahimci komai ba sai su nuna cewa wannan fahimta haka ne take ba tare da bincike ba wannan dole sai an yi hatta domin a ka'ida dole mutum sai ya zama to ya fahimci nasoshi in ka karanta aya guda wani lokaci tana bukata aya biyu ko uku ko hudu ko biyar kafin ka gane ka gane ta da kyau a bayan ka zama to a hadisi guda ɗaya zaka ɗauka ka fahimci shi bakin nan to nan ne za a iya samun matsaloli masu yawa Allah shiga na da mu shi yasa kuke ganin kullun hatta da ijazi na alqur'ani sai da waɗansu sun kace shin wai lafazin alqur'ani ne adda ijaz ko kuma ana alqur'ani aka ce a'a lafazin alkur'ani mu'jiz ne kalmomin alkur'ani mu'jiza ne kuma ma'ana alkur'ani mu'jiza ce domin kalmomin alkur'ani ga su an san adadin su amma ma'anar da suke kumsa duk duniya babu wanda yake wayewa da ita sai Allah hakan ga a cikin shari'ar musulunci waɗanda zahiriya sun kai karfi wajen lafazi sai su yi ta inkarin waɗansu abubuwa shi ma in mutum ya yi nisa wajen ma'ana sai kaga yana ba nassi ma'anar da wato babu ta ko ta kusa ko ta nesa musamman batiniya shi'a da batiniya na sufiya da 'yan hakika da suka yi nisa wajen kore waɗansu abubuwa haka ko cikin ilimi ana son mutum ya rinka jam'u inda lafazi ya kamata ka ba lafazi haƙƙinsa in kuma ma'ana ce ka ba ma'ana haƙƙinta ba a cewa a zaɓi ɗaya akan wani ko wajen uslubul adab da suke cewa al-lafzu ko awil ma'ana ayyuhuma aula ba a cewa cikin adab lafazi ko ma'ana tafi wani a'a ana son lafazin ya zamanto mai kyau kuma ba ana zamanto mai kyau amma zan ce a zaɓi guda a bar guda wannan ba gaskiya bane dan haka dai irin waɗannan mazhabobin na zahiriya ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da kansu kuma duk abin ya anka kawo in ana iya jam'u to za a zaɓi shi shi yasa zaka ga wani in an zaɓa sai ce ya zaɓi nan wani a ce ya zaɓi nan sai ce a'a in dai ana iya haɗa su to menene matsala wajen bahasin ilimi waɗansu suka ce ka ce ana suka ce a wasan ka ce ka ana kai alfahari domin ilimin ba naka bane ka karanta littattafan malamai ne wasu ka ce ka ce na hannu wasu ka ce to in ka ce na hannu kuma kayi girman kai domin lafazi na wanda yana nuna cewa kai wata tsiya ne sai an ka ce a abin da za a yi in ana in na hannu na kawai ka koma farkon bahasi ka nuna ka ce ana saboda tawazu'i ko na hannu saboda tawazu'i magana ta kare shi yasa wajen su turawan faransa akwai wani voltaire da ake cewa voltaire wai su faransawa suka ce in dai za ka rubuta littafi ka ce nu kayi banna amma in ka ce je jisui kenan kana magana kanka shine daidai sai aka ce musu a sai suka ce to ai dan adam ya kamata ya faɗi ra'ayinsa sun manta kuma da dan adam yana cikin al'umma akwai abin da ya shafe shi shi kadai akwai abin da ya shafe al'umma sai aka ce a hada su gaba daya inda ya kamata ana kasa ana inda ya kamata nahnu kasa nahnu wannan muna bayani ne saboda dalibai masu bincike na ilimi su sun san abin da muke faɗa Allah ya gane da mu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku kenan alqur'ani an saukar da shi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo ta yi bayanin alqur'ani ijma'i an ciro shi ne daga mi daga alqur'ani wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin an gane ko qiyasi an ciro shi ne daga alqur'ani domin Allah ce fa'tabiru ya ulil absar ku yi i'tibar ku gane abin da yake kama da juna ku haɗa shi wannan kuma ku haɗa shi da wannan da haka kiyasi ba bid'a bane kiyasi abu ne wanda an ka cirato shi daga alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce to qalilan ma tadhakkarun kadan ne kuke wa'aztuwa waɗansu sun maida shi wato sifa ce ta masdar kenan tadhakkuran qalilan tatadhakkaruna waɗansu kuma sun nuna a'a qalilan ɗan kadan ne daga cikin mutane tatadhakkaruna wato kuke wa'aztuwa maganganu ne na malamai masu yawa kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil aziz zaka ga bayanai na malamai sai Allah ya ce wa kam min qaryatin
وكم من قرية أهلكناها فجاءها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da abi abin da ya saukar, to sai kuma Allah ce wa kan min ƙaryatin ahlaknaha. so da yawa kam wannan wato tana nufin wato abin nan ce tufidul al'adadul kathir tana bayyana cewa akwai adadi mai yawa akwai kam istifhamiya akwai kam khabariya in an ce kam istifhamiya wadda take tambaya kamar ka ce kam hadha kenan kam yuba'u hadha wannan istifhamiya ce wa kam min qaryatin wannan khabariya ce tufidu takfir so da yawa aka samu wata alƙarya ahlaknaha wadda muka halakar da ita an gane ko malama har da alkur'ani suna da tsokaci a nan suka ce shi wa kan min qaryatin guda ne a cikin alkur'ani faka ayyin min qaryatin a cikin alkur'ani wato guda guda ne shi ma faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashin sai dai waka ayyin sai malamai suka ce to shi waka ayyin guda shidda ne a cikin alkur'ani an gane ko amma kuma wanda ke da alaka da alƙarya guda uku ne kenan sai ya zama to waka ayyin shida uku masu kama da alƙarya na farko daga cikin su waka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ko qutil sannan na biyu waka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun an gane ko na uku waka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al masir na hudu waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim nabiyar waka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum nashida waka ayyin min qaryatin ta'atat an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا تو أنن التي وكم من قرية so da yawa aka samu wata alƙarya ahlaknaha muka halakar da ita wajen i'rabi an gane ko waɗansu ka ce kan mubtada ne min qaryatin wato sai da to tamyizi ne na kam ahlaknaha shine khabar waɗansu malamai suka ce a'a shi kam din nan maf'ulun bihi ne wato asalinsa ahlakna kam qaryatin duk yadda kai magana ce ta malamai kan min ƙaryatin so da yawa aka samu alƙarya ahlaknaha wadda muka hallakar da ita sai malamai suka ce to nan ƙaryatin kin nan tana buƙatar sai an kaddara mata wani abu domin al'ada ce ta Allah bai halakar da alƙarya sai in ta zamanto akan zalunci nan wa kan min ƙaryatin ai wa kan min ƙaryatin zalimatin domin bai yiwa Allah ya kadda alƙarya haka ba su yi laifin komai ba ko ba haka ba Allah subhanahu wataala kuma ya faɗi wannan a cikin ayoyi da dama dama hasu sifa abu ne wanda ke da mausuf abu ne sananne a cikin larabci wa kam qasamna min qaryatin allati kanat zalima wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun kenan nan wa kam min qaryatin ba duk gari bane Allah ya halakar a qaryatin sai ka kaddara mata zalimatin wanda take azzaluma haka wannan dole dai abin da yake akan ka ko da dan qur'ani ka kace ko ka yadda ko baka yadda ba sai ka yadda da wannan ma'ana wa kam min qaryatin ahlaknaha so da yawa aka samu alqarya an gane ko nan waɗansu malamai suka kaddara ahlu qaryatin an gane ko nan kenan sai an kaddara ahlu qarya domin shi garin ba shi an ka halakar ba ko ba haka ba mutanen da ke cikin garin da dabbobin su ne an ka halakar da su ahlaknaha mun ka halakar da ita waɗansu malamai suka ce a wa kan min ƙaryatin nan ana iya ɗauka shi ma ba sai an kaddara mutanen alƙarya ba wato wa kan min ƙaryatin mun halakar da gari ahlaknaha sai mu kaddara ahlakna ahlaha domin Allah na iya yin tsawa garin yayi raga-raga bayan garin yayi raga-raga sannan mutanen da ke ciki sai su mutu kenan shi na farkon bai bukatar dole sai an kaddara ahla ƙarya amma na biyu faja'aha ba'suna to shine wannan faja'a ahluha ba'suna bayatan nan kan dole sai an kaddara ahlu domin mutane su ne an ka umurta da su yi imani in sun yi imani abin zai manto mai kyau gare su idan ba su yi imani ba kuma za su gane kuren su faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun faja'aha ba'suna sai ba'suna azabar mu ta zo musu kalima ta alba'su wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta alba'su tsanani wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta azaba wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta yaki an gane ko to faja'aha ba'suna sai azaban mu ta zo musu to nan sai malamai suka ce a akwai wani iskali mai ban mamaki anan an ce an halakar da alƙarya kuma sai an ka ce faja'aha ba'suna kuma azaba ta zo musu asalin ko magana ya kamata a ce bai dace wato sai da azaba ta zo sannan an ka halakar da su amma a ce an halakar da su ahlaknaha fi'li madi faja'aha ba'suna kuma azaban mu ta zo musu a lahira kuma ai dai yanzu ba zancen nan zancen duniya ake yi shi yasa malaman tafsiri suka ce kai a bincike wannan al'amari wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce asalin shi la tufidu tartib kenan yadda wawun ba tana nuhin tartibi ba haka nan fa'un ba tana nuhin tartibi ba asalin magana wa kam min qaryatin an gane ko ja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'iluna fa ahlaknaha sun kace alfa'u la tufidu tartib wanda duk da yake mai da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa alfa'u tufidu tartib ma at-taqib sabanin wawun to amma wannan wurin waɗansu malamai suka ce fihi at-taqdim wa at-ta'khir an gabatar an jinkirta asalin sa wa kam min qaryatin an gane ko ja'aha ba'suna bayatan fa ahlaknaha kina an kaddama ne an akhara shi yasa waɗansu malamai suka kawo wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi ahlaknaha yana nufin al-irada وكم من قرية وتأهلكناها أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون waɗansu malamai suka kaddara fi'ilin hakamna ko kaddarna ma'ana mun hukunta musu hakamna ihlakaha mun mun hukunta tun can azal cewa za mu halakar da ita ko kaddarna abin yake mun kaddarta faja'aha ba'suna bayatan waɗansu kuma daga cikin malamai suka fassara ahlaknaha ai ma'ana alkhizlan mun kaskantar da su ma'ana ba mu da niyyar shiryar da su kamar da yazo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ke cewa la yazigu anha illa halik ba wanda zai karkace mata farki na manzo sallallahu alaihi wa sallam illa halik sai halakakke wannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad kuma abu dawud ya kawo shi da imamu lalaka'i an gane ko ɗaya daga cikin manyan manyan malaman aqida wanda ya kawo shi cikin fi usulul i'tiqadi ahli sunna usulul i'tiqadi ahli sunna to kaga nan da yace halik babu wanda bai karkace mu sunna ko ba wanda bai karkace mu tafarki na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai halakake to amma a yanzu ai bai halaka ba amma ana nufin cewa lalle halaka ta tabbata akan shi wal iyazu billah Allah kai muna tsari wannan maganganu ne na malamai akan taujihi na wato alfa waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a idza kana al ma'na mutaqarib faqaddim ma shi'ta wa akhir da yake ma'anar tana matsayin ɗaya da ahlaknaha da faja'aha ba'suna babu lokaci mai tsawo tsakankanin su to in ka ga dama kana kaddama wanda kake so in ka ga dama ka akhara wanda kake so tunda babu lokaci mai tsawo tsakankanin su kenan sai ta zamanto wawun matsayin wa wato fa'un fa'un ce wanda su kira malaman tafsiri suna kiran ta tafsiriya ahlaknaha mun halakar da ita wace yaya ne halakar ta zo faja'aha ba'suna bayatan sai azaban mu ta zo musu bayatan ta zo musu bayatan lailan kenan da daddare fi'ili ne na bata ya bitu baitan wa baitatan wa baitutatan shine wato wato wadanda duka musajir ne bata abin da yazo da daddare asalin shi daga albaitu ne shine abin da yake cikin gida yana koyi abin da ke ciki bayyata kuma mutun ya koyi abu bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul to bayatan sai yazo musu da daddare saboda dare shi ma lokaci ne wanda abu yana suturce faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun ko ko azaban mu tazo musu nan aw litanwiya ko ko tazo musu alqa'iluna wato ba suna cikin zance ba nan suna cikin lokacin hutu lokacin qayyula domin larabci qala yaqulu qailulatan shine mastarkin shi an gane ko wato alqa'ila da alqilu da almaqil duka masdar ne na qala yaqilu shi ko wancan qala yaqulu qawlan to amma yanzu wani ɗalibin yaga auhum qa'ilun sai ce to ko suna zance suna magana suna cikin hira a ba ka gini ba auhum qa'ilun na ana nufin qa'iluna suna cikin lokacin hutu suna cikin lokacin kailula lokacin kailula kaga yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci ya koma mu littattafai kada ka zo ka fassara kalma irin yadda ranka yake su waɗansu mutane an halaka su da daddare kamar mutane annabi lut ƙarshen dare Allah halakar da su ko ba haka ba فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فأخذتهم الصيحة مشرقين مشرقين لوكة دري زي كاري إن موعدهم الصبح أو هم قائلون كوكو سنة تكين لوكة قيلولة كما إذا أنك هلكت دمتنا النبي شعيب التي wato fa akhadahum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmi azim Allah shi mu da tsari wannan dai aya tana nuna cewa azabar Allah za ta iya zo mu mutane a cikin lokaci wanda suke cikin bacci ko da daddare lokacin da mutum bai san ba inda za shi ba awhum qailun ko ana cikin bacci ana cikin hutawa sai azaba ta su Allah zai iya kama mutane a cikin kowane lokaci ga dama ko da kuma waɗannan lokutan ko ba su ba Allah ya faɗi cewa zai iya kama mutane cikin nau'i nau'i daban-daban na azaba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai iya kama mutane a lokutan da ya ga daba afa aminal ladina makaru sayyi'at an yakhsifa Allah bihim al-ard kina Allah na iya kifa kasa da su aw ya'tihum al-azabu min haythu la yashkurun ko ko azaba ta zo musu ta inda musu tsammani ba aw ya'khudhuhum fi taqallubihim ko ko azaba ta kama su suna kai da kawu kai da kawu cikin duniya balaguro jirgi mota ko abin da ya kama da haka فما هم بمعجزين بس إساس البواي الله سبحانه وتعالى با أو يأخذهم على تخوف وألا كما على تخوف وأن سن فترة تخوف على تنقص أكر ربوا كتن كتن كتن كتن كتن الله نا كاما كنا غني حز أمر يزوي كاري دكي abubuwa ne da dama Allah ya faɗi cewa zai iya kama mutane don haka duk wani gigita da wani ɗan adam yake yi dan Allah ta shi kama shi wallahi sai ya baka tausayi Allah shi muna tsari don haka dai al'umma da dama ƴan uwa musulmi Allah ya kama su kuma wannan tahdidi ne ga waɗanda suka ce za su iya bijire ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala domin na Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum abi abinda Allah ya saukar to in ba abi ba mi zai faruwa to ku sani cewa Allah ya kama al'ummomi da dama dan haka ba mamaki bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kama kowa ko a yanzu nan yadda Allah ya kama mutanen farko zai iya kama abin nan mutanen yanzu Allah shi mu da sani sai Allah ce
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين الله سبحانه وتعالى فما كان دعواهم كما وني يتنبي الله سبحانه وتعالى شند أنك كاما سو koko lokacin da azaba ta zo musu yaya halin su ya kasance masu jiji da kai masu ƙaryata ayoyin Allah masu cewa itina bi azabillahi in kunta minas sadiqin masu ganin cewa annaba bu cancanta a saurare su ba masu ganin cewa su sun isa su yi tinkahu da duk abin da suka ga dama saboda abin da Allah ya ba su dama Allah ya faɗa inil kafiruna illa fi ghurur kafirai suna cikin rudi suna jiji da kai da technology a wannan lokaci yanzu da jiragensu da economy da system da kowane system economic wane ne sanitar da wani abu fama kana da'wahum ko da Allah kawo corona virus ya kamata a bada misali a yanzu lokacin da corona virus ya zo fama kana da'wahum bai kasance kiransu ba ina fata an fahimce ni nan addawa waɗansu malamai sun fassara ta wato alqaulu magana su bata kasance ba waɗansu kuma malamai suka ce fama kana da'wahum na abin da ake nufi fama kana ni da'uhum babu wani kira wanda sun kai ma Allah waɗansu kuma malamai suka ce a fama kana du'a'uhum addu'ar su da sun kai bata kasance ba aw fama kana iddi'a'uhum wato bai kasance ba irin iddi'a'in da suka yi in mun ce sun kira Allah dama in an ka shiga matsala Allah ake kira in muka ce maganar su maganar da suka faɗa ta kiran ubangiji ko kuma addu'ar da suka yi to amma in muka ce iddi'a kirayarwar da suka yi ya za a ce sun kira yadda abu kuma ba haka bane saboda mi saboda lokacin nan ne suka yarda cewa su azzalumai ne to shi ko nan imani ittirari ake kiransa ya zanna ci da ciyarsa Allah kira shi da'awa kawai magana ce da bata da amfani kirayarwa ne suke yi ku da aka yi ma wa'azi aka ce ku daina ku daina ku ce a'a mu ba wanda kai mu muna da kaza muna da kaza muna da kaza to amma ka dibi duk fama kana da'wahum duk kafiran da Allah kama gaba ɗaya kaf in ka ɗauki alqur'ani ko wuce al'umma zaka ga inna kunna zalimin ɗauki alqur'ani ka dubi ayoyi daban-daban daban-daban daban-daban daban dukkan kisoshin su ina fata an fahimci hatta da fir'auna da yace shi Allah ne fir'auna yace shi Allah ne ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji ya nan ubangiji ma shine kamar mu wato shine ma mahalicin sammai da kasai da ku sannan yace shi abin bauta ne ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri ka san dai bakin ta'addanci bakin iddi'a'in rububiyya da uluhiyya kaka amma Allah ya bada labarin fir'auna original lokacin da azaba ta zo masa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin wai kaga fir'auna ya ce a ai babu Allah sai dai wannan Allah nan dai kaza wanda bani isra'il suka yi imani da shi kuma ni yanzu musulmi Allah ya ce al'ana yanzu da haka ƴan uwa musulmi kowa ya kokari ya gyara tun lokacin gyara yana yi fama kana da'wahum id ja'ahum ba'suna kiran su da suka yi da addu'ar su da kirayar wasu da suka yi bisu kasance ba lokacin da azaba ta zo musu illa an qalu inna kunna zalimin face sun yi furuci sun ce su azzalumai na malaman nahau sun kace da'wahum tana iya zaman tuwa ismu kana illa an qalu kina an qalu sai zaman to shine khabaru kana kenan da'wahum qawlahum to amma kuma wadansu malamai suka ce a'a duk wanda ka ga dama ka gabatar da'awahum ko an karu kowanne ka ga dama kana iya cewa mubtada da khabar domin Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu kaga jawaba an yi masa fatha shine fara zuwa sai wadansu malamai suka ce akwai bambanci in ya zama to ba a iya bambantawa to dole za a gabatar da wanda ake tsoro ya rikice da wani domin ismu kana shi kamata ya zama to farko khabaru kana to in babu rikici fama kana jawaba qaumihi illa an qalu shikenan sai a gabatar da wanda ake so amma malamai suka ce a'a in akwai lafs to dole za a gabatar da na farko yanzu in kace wato daraba Musa Isa to wane ne fa'ili daga cikin su kaga dukkan su baka san wane ne fa'ilin ba wane ne maf'ul nan sun kace dole sai a kaddamar da Musa duk da kodon sun ce a in ka gada baka kaddamar da kake so saboda ai rikici da kai to amma ko wajen magana ai ba a bukatar rikici abin da ake bukata wadih an gane ko fa ma zalat tilka da'wahum kaga nan tilka da'wahum zalat kaga da an kawo ta mu'annas kenan sai ka gabatar da shi wannan magana ce ta nahawu dalibai ilimi sun san abin da mun kai bayani akan shi sai Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna almursalin Allah subhanahu wa ta'ala ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim lalle tabbas za mu tambayi allazina ursila ilaihim waɗanda muka tura izuwa gare su shine al'ummomin da muka tura annabawa izuwa gare su za a tambaye su mi za a tambaye su za a tambaye su tambaya kala biyu akwai wadda Allah zai musu kai tsaye akwai da mala'iku za su yi musu za a tambaye su kaga na Allah ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim za mu tambaye waɗanda muka tura zuwa gare su an gane ko za a tambaye su mi kuka aikata a nan duniya فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون مين da ka kasance kana yi duniya wani ya ce a shi ya tsaya dai kawai ya yi rayuwar shi ya yi sharholiya to ka yi sharholiya yau ke to ya yi kyau ka zo na kai sharholiya cikin duniya to kuma gefe za ka ga lamari Allah ya ce za a tambayi to wannan ayoyi suna daga cikin ayoyi kuma wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi su annabawan da muka tura al-mursal an gane ko shine wato ismul maf'ul ne mursalin za mu tambayi waɗanda muka tura su ne annabawa su ko za a tambaye su ko isar da sako annabawa gaba ɗaya sai Allah ya tambaye su kun isar da sako in suka ce sun isar da sako sai a ce waye shaida ku sai su ce shaidan mu sune al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu za mu shaida akan su dalili saboda mun ga kissoshin su laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru dukkan su sun yi da'awa akan tauhidi zamu faɗa ma Allah mun gani a cikin alqur'ani to ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye shaida ku mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shaidan mu ko ba haka ba Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula shahida to shi ko annabi Muhammad wa zai musu shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah zai musu shaida wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto shine mai shaida sai Allah ce mi mu isa karshe aya ta karshe
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
Allah subhanahu wa ta'ala ce falana qussanna alaihim bi ilm za mu ba su labari domin qassa ya qussu shine ba da labari bin diddigin abu a ba da labarin sa alaihim akan su bi ilmin tare da sani ba wai za mu ba su labari bane kan jahilci tare da ilmi wa ma kunna ghaibin ba mu kasance mun faku ba ba mu da labarin abin da suke aikatawa an fara nuna min kamar alamun lokaci eh, ya matso ina ganin nan ya kamata mu mu yi kokari sai mu dakanta sai gobe Allah ya kai mu da rai mu zo mu cira mu dora kan wannan aya ta biyar wadda tana buƙatar bayani abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala eh, ya gafarta muna malam sai kai muna takaitacciyar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم رفع عنا البلاء ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين